نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل مم.
ومن الباطل الغصب ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغار والغش والخديعة والخلابة malam ya ce wa haramallahu subhanahu aklal mali bil batil ubangiji tsarkakakken sarki ya haramta wa bayinsa aklal mali bil batil cin dukiyar junansu ta hanya wanda take ɓacacciya wato allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku ku ci dukiyoyinku ta hanya wanda take maɓarnaciya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun wato Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanya wanda take ɓacacciya a shari'a an gane ko Malam ya ce wa minal batil yana daga cikin ɓacacciyar hanya cin dukiya ta wannan hanyar algasubu ƙwace mutum ya yi wa mutum hin ƙarhi ya ƙwace mai kayan shi wannan yana daga cikin hanya wanda take haramtacciyar hanya idan mutum ya zama to ɗan ƙwace ne to wani abin da yake ƙwatowa daga wajen 'yan uwan shi musulmai wato abin da zai ci zai ci wuta ce balbal ba wai halalin shi bane zai ci saboda la an tsibi nafsin ne ba da daɗin rai bane suka bashi shi kuma duk dukiyar da zaka amshe ta daga wajen mutum ba dan ran shi ya so ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sanya maka albarka a cikin ta ba wa ta'addi sannan kuma yana daga cikin hanya wanda take ɓacacciya cin dukiya ta ta'addi wato huce gona da iri mutum ya zamanto a cikin al'amarin shi a kullum to sai ya huce gona da iri in ya zo shi misali in a ɓangaren abin da ya shafi kacari ne idan zai yi awo zai auni hatsi akwai katuwar tiya shi wanda aka sani wanda in ya auna tiya goma in sha Allahu da tiya shi ɗayar wannan za ta maida mashi sha ɗaya kaga wajen auna ya huce gona da iri ya yi ta'addanci sannan kuma wajen sayarwa zai siya ɗari ɗari ne a bayan ya tashi ɗari da ishirin ishirin zai sayar da ko ɗari da sha biyar biyar wanda kuma da wacce tiya za ta koma tiya goma sha ɗaya ce kaga cewa ya yi ta'addi wajen siye wajen sayarwa ya yi zalunci to wannan ita ma hanya ce haramtacciya kaulan wahidan sannan kuma yana daga cikin at-ta'addi al-kira'u mutum ya ɗauki haya ta kayanka kun yi magana da shi daga nan zai tafi zandar da ya tashi kawai sai ya huce ya tafi ko magariya ko ya je shi wani guri dai ya yi nisa da kyau sai da ya dawo ya ce maka ai da na je uzurin da ya tsada dama na gaya maka ai ɗan ma'armi ne zamu shi kuma ba wani uzurin da ya tsada shi kawai da ya je yana uzurin shi da ke magariya ce ya dawo ya ce a zandar muka wuni saboda karka gane motanka ya sha wahala in ya zo shi ya tsaya ɗan ya hau mishi ruwa ka ɗan yi sanyi kaɗan ya ce tun da muka je ma kawai a ajiye ki wannan yana daga cikin ta'addi saboda arar da ya yi ko kuma hayar da ya ɗauka gashi inda kuka yi da shi to amma sai ya huce gona da iri to wannan mutum ya ci dukiya ta irin wannan hanyar shi ma haramu ne an gane ko sannan kuma yana daga cikin ta'addi irin hanya da za a zo mutum yana koyarwa a lakwal yana koyarwa a lakwal kuma mutum an kore shi daga lakwal a zo a kawo mishi wani abu ya amshi wannan mutumin saboda shi ne profesor a wannan guri saboda shi ne mai kula da wannan al'amari kaga wani zai ɗauki jika goma jika sha biyar jika ashirin ya baiwa wannan profesor ɗin saboda a dawo mai da ɗan shi ya ci gaba da karatu a makaranta ta gwamnati wanda yin hakanan ɗin gwamnati ita ta ɗora wata doka idan ya zamanto mutum ya yi sau biyu yana rad to sai dai a siya mashi a wani guri bayan ya yi a can ya ci sannan kuma sai ya zo shi yin wasala saboda wannan litta'adibi saboda a ladabtar da shi a nuna mishi cewa karatun wai ba kyauta ba ce ake bashi karatun ba wai baya da kima ba ne yana da kima a wajen mutane sannan kuma yana da kima a wajen masu shi to don haka irin waɗannan abubuwan da dama za a ga wanda wannan kawai shi ne sana'ar shi za a ga wanda ya kawo mai jika goma ya ɗan cika mai takaru to ba a nan murya ba za ka yi ka je guri ka za ka yi wanda kuma dukan na gwamnati ne wannan jika goma da a cikin ajihun shi zai sa to wannan shi ma yana daga cikin wato abin da ya shafi ta'addi wal khiyanatu sannan kuma yana daga cikin cin dukiya wanda take ta haramtacciyar hanya wato ha'inci mutumin da ka yarda da shi ka ba shi yarda ɗari bisa ɗari amma ya ci amanarka ka sa shi ya zamanto wakilinka na wani gininka ashe shi kuma in ya saka jika goma a cikin shi ya hudda jika biyu tashi a kullum in ka turo kuɗi to yan Allah rashi kuma akwai nashi kasan a ciki eh kuma banda wanda kake ce mishi yahudda a kullum in zaka turo jika ɗari zaka ce mishi wani ka ɗauki jika goma ciki to amma wannan gomiya tarar da za a maka aiki da ita to a ita ma sai yahudda nashi kasan kaga wani a yardar da kai da shi ɗari bisa ɗari yana samu yana maka aiki a nan gida kana cewa ai ba mutanen kirki in babu in ba irin su wani ba to ashe shi kuma yanda ka ɗauke shi mutumin kirki shi kuma ba haka bane saboda yana cin amanarka to wannan ɗan abin da mutum zai ci ta wannan hanyar shi ma haramu yake ci war riba hakanan kuma kuɗi da ruwa ya zamanto mutum ya shahara an san shi ya bayyana a cikin mutane cewa yanzu idan kana buƙatar ramce kai tsaye in ka je za ka samu amma sai dai shi kuma wajen maidawar shine sai ka yi ziyada sai ka yi ƙari za a baka jika arba'in amma in ka tashi maidawa za ka ba da arba'in da hudu shi ma kuma ba tare da kajima ba in zai ɗauki lokaci sai dai ka ba da arba'in da takwas kowata goma goma ta aihi jika bibi kenan to wannan shi ma haramu ne saboda duk dukiyar da ya zamanto mai ita yana yin haka to ta shine ta ƙare saboda Allah subhanahu wa ta'ala a kullum yana shafewa albarkata yana mayar da ita baya cikin albarka na'am wasuhut hakanan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin dukiya ta hanya ta rashuwa wato mutum ya amshi cin hanci saboda shi shine mai matsayi a wannan gurin akwai bambanci tsakankanin ta'addi na baya da muka yi bayani da kuma abin da ya shafi an rashuwa cin hanci shine wannan gurin dama an sani ana iya ɗaukan bayan Allah su yi karatu kyauta to amma kuma kai ta hanyar ka ne aka saka abu yanzu ka zo ka ce to duk wanda yake so zan rubuta sunan shi a ciki in aka zo aka muku jarrabawa tabbas ka ci jarrabawa to amma saboda babanka talaka ne bai dan kawo ba wani abu ya mishi kawai sai ya ce kaiwa ne babu sunanka cikin wannan al'amarin Allah bai kaddara ba sai dai ku hakuri sai bani saboda cikin dare an zo an mishi allura diyan diyan masu kuɗi wanda suke masu masu kai marasa fahimta sun zo su sun gaya wa iyayensu gashi gashi yanda aka yi jarrabawa amma su wani da su wani din sun ci a zo a same shi cikin dare ya ce eh jiya an hudo takarda amma ba ba list din ta kirki bace ni ba ma san ba da an hudo ta kawai da sai ku tarro wanda take kai babu sunan ku a ciki to wannan shine abin da ake cewa ar-rishwa ar-rishwa ko ar-rashwa shine abin da ka cancanci a baka to amma a ki baka dole wanda zai maka hanyar a baka yace sai ka bashi wani abu wannan shine abin da bai dace a shari'a ba to yanzu kai da zaka ɗauka ka bada matukar iyakacin gwargwadon ƙarfinka na ka kare kanka daga yin wannan mu'amalar ka yi ƙoƙari amma kuma kaga babu mafita ce dole sai ka ɗauki cin hancin ka bada sannan za ka samu mafita idan ka fara kai saboda kai illa man ukriha ne wa qalbuhu mutma'innun bil imani Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba to amma in ya zama to da kai da shikin dama kowanne dan cuwa-cuwa ne kai ka san baka cancanci ba a baka shi ya san baka cancanta ba amma wannan dan abin da zaka baya shine zai saya maka hanyar wannan da kai da shi din duka abin da za ku ci kun ci wuta barban wal qimaru sannan kuma yana daga cikin hanya wanda take batacciya ga shari'a wato cin dukiya ta hanyar caca ya zamanto mutum kawai wato sana'ar shi ita ce caca modi zauna kawai a guri kaza an san shi sarai dukiyar shi daga cace ya same ta to wannan dukiya ce wanda take haramcacciya wato hanya ce ta nema wanda take haramcacciya wanda Allah ta'ala ya haramta ta saboda a cikin ta za ga wani yayi kuɗi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yau za a ce kuna tare da wani baya da ko biya amma ka ji an ce gobe ya ci miliyan sittin kaga wanda in miliyan miliyan zai raka samu a kullum kullum sai ya yi wata biyu kan ya samu miliyan sittin amma kawai washe gari kawai ka ji an ce wallahi wani yau su suka ci wannan shimi din ta je wajen miliyan ɗari uku su biyar yanzu ga shi nan za a je a ɗauko mishi miliyan kishi sittin da in ya kira ka a salula ko ɗaga baka yanzu za ka yi kiran shi to wani mutumin alhamdulillah ashe abin da Allah yake ne ce eh zan yi kiran ka ya ji maka ce to ina jiran kiran naka to wannan ita ma haramtacciyar hanya ce wal gharar sannan kuma yana daga cikin wato hanya wanda take ɓacacciya ga shari'a cin dukiya ta hanyar ciniki na rudi wannan dukiyar da zaka ci ta hanyar ciniki na rudi wannan ita ma ba ta da ba ta da tsarki a cikin shari'a irin ya zama to yanzu misali an sace maka sallarka sallar jika arba'in ka sai ta kace wani na saya maka jika ashirin ba ni jika ashirin kawai an same ta takaci a ga wani akwai garar a cikin lamarin wannan zai iya yiwa a same ta zai iya yiwa ba an same ta ba an gane ko irin raƙuminka ya ɓata raƙumi shi kullum in ya huta sai an maido shi daga daji kullum in dai ya tafi kiwo to sai ka je ka rako shi ba irin tumakai bane da awok to ya tafi ka makara ka bace ma baka dawo da shi ba sai bayan isha'i ka tuna da ka zo gurin da kake ɗarme shi bayana ka kwana kana neman shi washe gari ka ce dama wannan satin na siyo shi jika ɗari uku da hamsin in ka siya shi jika ɗari uku ba ni ka ci gaba da neman shi in ka samu shi kenan kai ka rike shi kaga wani a ciki akwai yaudara akwai rudi a ciki saboda zai iya yiwuwa a same shi zai iya yiwuwa wannan kuɗi da zai baka duka ma ya asarar shi wale ghishu sannan kuma yana daga cikin wato cin dukiya ta hanya wanda take ɓatacciya ga shari'a yin algushu wato ka cuɗanya abinka wanda yake kalite da wanda kuma jabbi an gane ko wannan ka sani sarai wannan kalitan abu ne ɗari bisa ɗari amma sai ya kawo jabbi wannan kalite ɗin guda goma ka kawo jabbi guda uku ko hudu ka cuɗanya a cikinsu duka su tashi da sunan kalite ne maimakon a ce wannan jabi din kana sai da su jika sha biyar biyar kalite ana sai da su jika sha takwas takwas yanzu wannan yan jika sha biyar biyar din sai ka ɗauko guda uku daga cikinsu sai ya kawo kalite ɗin nan guda goma sai ka haɗa su ga cakula wanda ya zo shi ka ce dukkanin su kalite ne kana gani gashi nan komai da komai kaza irin ko shinkafa ka zo ka ka cuɗanya mai kyau da maras kyau in ka tashi za ka saida ka saida ta a matsayin mai kyau ce dukanta wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi saboda al-ghishu shine wato khaldu da ni'in bi jayyidin an gane ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce mana ghasha falaysa minna wato dukkan wanda ya zamanto yana algushu yana ha'inci a cikin kasuwancin shi to baya daga cikin mu wato wannan jumla manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗe ta ne wata rana ya tafi kasuwar Madina da ya je shi mutane suna sassai da kaya ya je shi sai ya taba ya sa albarka yana tafiya da ya je shi wani ya baza kayan shi saman ya kayan yana da kyau sosai kasan ashe shi kuma ruwa gare shi ma da ya saka hannun shi maza Allah a ciki kawai ya ji kasan lema ya ce ya ne aka yi haka ya ce eh ruwan sama ne ya same shi ya ce to me yasa baka hudo ba wanda ya lalace ka dora shi a sama ka bar na kirkin a ƙasa zaka nuna na kirki a sama in ka zo ka mutum zaka auna mishi da ƙasa can kawai zaka yi ta mai loto ne ya tafi da shi ya ce da a gurin shi ne ya ɓaci sai Allah ce to dukkan wanda ya cuci al'umma musulmi baya daga cikin na'am wal khadi'atu da kuma yaudara yaudara da zance ko da aiki shi ma wannan yana daga cikin hanya wanda take haramtacciya wato yaudara yanzu za ga akwai yan yaudara in ka shiga birni in ba gane bu birni kafin ka gane ta in ka je ka yin ciniki za ka samu wani sai da zai kama daga ƙarshe za ka gane an gane ko na'am wala khilabatu da kuma saran baka wannan ita ma cin dukiya ce wanda take ta haramtacciyar hanya alkhilaba shine ka tafi da kadar daga kasuwa tun daga nan mu yi da kai kana murna ina nan shi kenan salula ta zan je in sai da ta amma salular ni ma jika sha biyar na siye ta so nake ta kai sha takwas kuma yanzu ta yi wata a gurinka yanda lokacin da ka siyi salula yanda suke tsada a wancan lokacin ba sa yi a yanzu amma yanzu so kake sai ta haura ka ce kuma ko ba ta haura ba ka ce ni dai ban na so mu haɗi kuma a yanzu inda kai ta za ka yi ka sai da ta bil haƙi ba ta huce jaka sha biyu mu ce to mu yi magamani mu haɗu a a hilin wannan a hilin yan sai da salula in ka shiga ta kafar yamma ni in je in shigo ta kafar arewa yana shigowa bayan ka shigo da kusan minti talatin minti arba'in kan ma ban san ka ba assalamu alaikum aboki na ne muna lafiya wannan salula nawa ce nawa za ka bada in ce nawa zan bada ka ce bada ishirin da biyar in ce na siya sha shidda jama'a suna ji a albarka shashin da ka yi ciniki kai ma inda in kana bukatar a siya maka to shashin da rabi in ka sai da mini a'a ba zancen shashin da rabi ba ne wannan sallar za ka mata zancen shashin da rabi mutane din suna kallo suna ji baka ganin ta ce in ka siya tana da kyau sallar to na siya sha bakwai ka ce a baka yi wani ya siya in kai sha takwas in kyale ka in ce to ne an sai da mun sha takwas na siya in ba siya mun ba na haƙura da ita shi ke ne ka ce a gaskiya ba kai bane ya sai sha takwasa shi ke ne hei shiri kawai wani daga zo ni ka kasai da mai ta sha takwas yi ka ga farkon ma abin da zai ci ko in yace nawa aka taya kace sha takwas bayan da za a yi ce to a maido ta ƙasa dole ko ya ce to na ƙara dala ɗari ko ya ce an sai da mu sha takwas ke to ka ga dai ka riƙe wanda zai fiye ta sha takwas sai ka ce ka kuɗin to wanda shi ne ake ce da shi alkhilaba saran baka wannan wanda kawai daga baki ne yawwa a ziyaratu fi tsamani sil'a liman la yuridu shira'aha li yuqi'a ghayrahu fiha na'am
حرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير shikenan malam yace wa harrama Allah subhana ubangiji tsarkakakken sarki ya haramta aklal maitati cin mushi a zaman lafiya haramu ne mutum ya ci mushi in banda wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya togance sun wannan guda biyu walahmal khinzir hakanan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta akila lahmil khinzir cin naman alade haramu ne sai dai in shi ma larura ce ta bukatar da mutum zuwa ga cin shi wa ma uhilla li ghairi llahi bi hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin dabbar da aka ɗaga murya da kiran sunan wani Allah a lokacin da za a yanka ta. Dukkan dabbar da aka yanka ta da sunan wani, maimakon a ce bismillahi, wato aka kama sunan wani wanda ba Allah ba, aka yanka ta, to wannan dabbar ba za a ce ta ba, ko da ya halitta a ce ta, mutum yana da akuya, ya zo shi lokacin da zai yi, ya kama suna annabi isa alaihi salatu wassalam irin yadda kiristoci suke yi ko ya kama wani suna na wani wani shedan wanda za ka ga sunan dama bashi da bashi da daɗin faɗa za ga yana da wahala wajen ruko to in ya kama ya yanka shi kenan da ita da mushe duk ɗaya ba za a ci ba saboda dukkan abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba to ba za a ci shi ba wala ta'kulu mimma lam yuzkari ismullahi alaihi وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم نعم
وما جزي لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وكبة بأسن أو غيرها to shikenan malam yace wa ma zubiha li ghairillah da kuma dukkan dabbar da aka yanka ta ba dan Allah ba aka yanka ta an yanka ta ne saboda neman kusanci zuwa ga wani Allah yanzu dabbar da suna Allah aka yanka ta amma kuma niyyar mutum a cikin zuciyar shi saboda ya ƙara samun kusanci ne zuwa ga wani Allah ba zuwa ga Allah ba to yanka kashi uku ne an gane yanzu dukkan yanka kuma duka ana yin shi ne don Allah amma akwai wanda yake na wajibi akwai wanda yake na sunna akwai wanda yake mustahabbi akwai kuma mubahi kashi hudu ne akwai kuma wanda yake haramu kashi biyar kenan to wanda yake ya halittan kowanne daga cikinsu akwai mubahi mubahi irin abokanka su kiraye ka daga wani gari za su kama ka ziyara kafin ka zo kafin su zo su kaje ka yi dubara ka samo kaji biyu kaga wannan saboda zan wasu ne za ka yanka shi liddaif so wannan in aka kawo ka yanka saboda su ci su ji daɗi kaga soyayyar da take tsakankaninka da su soyayya ce ta Allah don Allah ne ko kullar soyayya to wannan yanka da zaka musu kaga yanzu aniyarka don su zo su ne a yi miya mai daɗi su ci abinci to amma saboda ka ƙara danƙon soyayyar da take tsakankaninka ne da su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla ta wannan ya halitta yin haka nan an gane ko layya ga wanda Allah ta'ala ya huwa cewa zance mafi inganci wajibi ne an gane ko idan mutum yana da sannan kuma irin abin da ya shafi yankan suna da makamantan sunan dukkaninsu za a ɗora su ne a sikeli na layya sai kuma irin yanka na mutum ya ji daɗi a gidan shi taratan fataratan lokaci lokaci ka dinga ɗan yanka abin wani ɗan rago a gidanka ko wata yan tunkiya saboda a dinga dajan dajan a sha nama shi ma wannan ya halitta amma wanda yake haramu shine wato wanda mutum zai yanka saboda ya kare neman kusanci zuwa ga wani shedan wanda yake kawo mai kaya to wannan ba za a yi haka na ba idan mutum ya haka na ya ya bata abin dukkan abin da za a yanka shi ba don neman kusanci zuwa ga Allah ba to ko da sunan Allah subhanahu wata'ala aka ambata a lokacin da za a yanka shi to wannan ba za a ci ba an gane ko shi yasa a bangaren aƙida bangaren abin da ya shafi yanka waɗannan duka za ku same su na'am wa ma a'ana ala mautihi taraddin min jabalin hakanan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta cin dabbar da a'ana ala mautihi wato abin da ya taimaka akan mutuwar wannan dabba din taraddin min jabalin gangarowa daga kan dutse wato ta gangaro daga kan dutse daga can ta faɗi ta gangaro to tana gangarowa sai aka ga tana haharbawa kal ayi asara ta dabba ce wanda ake cin naman ta aka ce a yanka ta babu yi kuwa a gurin ga wanda inda a ce yanin da minti uku za a samu kuwa ta yi flat dai wata ba ita ba to kaga wannan gangarowa daga dutsen wannan ya taimaka akan mutuwarta awwa qazatun bi asan ko kuma wato abin da waƙazatun bi'asan mangarewa da sanda ita ce ta taimaka akan mutuwar wannan dabba ɗin ya buge ta da sanda sai ya ga ta fara shishura kan da ya samu da ya samu kan kuma lokacin kawai ya dace da kawai ya kamata a ce ta mutu lokacin ta yayi to ya ga tana fama ta tahi babu kuwa a gurinku to wannan in an yanka ma ba za a ci ba au ha ko kuma wata sanda irin ya kwala mata dutse da ya kawo gabaci da ta fara makyarkyata so wannan ita ma ba za a yanka ta ba na'am من خشيته بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كلمته مالا يتي والمنخنقة بحبل هكذا الله سبحانه وتعالى يا حرم تامكو تشن دبر دا أكا شاكي تا شاكي تا دا إجيا wanda aka shaƙe ta da igiya wanda har hakan ɗin ya bayar wato a sababin mutuwarta au ghairihi ko waninsa wato misali a shaƙe ta tsakankanin wato ginshikai guda biyu illa an ya ɓarra ila zalika sai dai in shi wannan mutum musulmi ya buƙatu zuwa ga cin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aka ambata a baya to a wannan lokaci bai haramta a ce ya ci ta kalmaitati wato kamar mutumin da shari'a ta musulunci ta buƙatar da shi zuwa ga cin mushi yana dokar daji yana cikin tafiya baya da guzuri abinci ya yanke mushi kuma yunwa ta kama shi ya rasa yadda zai in bai ci ba wannan mushe din zai iya bayarwa zuwa ga hallakar shi to akwai hifzun nafs wanda wajibi ne shi kuma to zai ci wannan haramu din zai ci wannan mushe din saboda ya kare kanshi daga mutuwa ya halitta yin wannan
وذلك إذا سارت بذلك إلى حال لا حياة لا حياة بعده فلا زكاة فيها malam yace wa zalika to wannan haramcin cin dabbar da ya zamanto abin da ya taimaka akan rasuwata shine gangarowa daga kan dutse ko kuma shaƙewa da igiya ko mangarewa da sanda idza sarat bidhalika idan ta kai bidhalika da wannan aikin da ya faru gare ta idan ta kai ila halin la hayata ba'dahu zuwa ga wani hali wanda ba yanda za a yi ta rayu bayan shi inda za a kyale ta ma mutuwa za ta so wannan shine ake magana akan ba za ta wannan ba amma in ya zamanto karaya ce ka ce ai ba a jiyal halak saboda wannan karya din da ta yi kawata ce ta kare da ta gangaro da kan dutsen ba wuya ba ne ya kare barantana ka ce wannan in ba a gyara ta ba mutuwa za ta irin kawa ce ta kare ka ce kai kuma ba za ka yi jiyal halak ba ka gani kawa baya daga cikin abin da zai zamanto sababi na kai tsaye zuwa ga mutuwar wannan abu a fi galib wato za ga mutum ma yana karyewa ta kafa kuma ya ɗoru ya tashi ya uzurin shi amma wanda za ga ya karye daga wuya kawo kuma ya jaru to ɗaiɗai ne ba za a ce ba babu zai iya yiwa ko wani ya ji labari to amma dai za ga wannan sha ne mutumin da ya karye daga wuya kuma a ce ya ɗoru to fala zakata fiha yanka baya yin tasiri a cikin wannan dabba din wanda ta kai wannan yanayi din na'am wala ba asalin mubarri an yi akwai da mai tata wa ya shaba wa ya tazawwada fa in istafana anha tsarha malam yace wala ba asalin mubarri babu laifi ga mutumin da yake mabukaci ne an yi akulal mai tata ya ci mushi babu laifi mutumin da yake mabukaci ne yana da damar ya ci mushi wa ya shiba'a yana da damar ya ci ya ƙoshi wa ya tazawwada kuma ya yi guzuri wato da ya zo shi ya tarro wani katansa a wata gona a yadda da ya taba shi kamar ya taba shi ya zabura da ya taba shi ya ji shuru shi kuma yana jin yunwa kawai ya diba wata kato da karfata dama iya hida kawai ya hede da kawai ya ce to alhamdulillah an gane ko kawai sai ya gyara ta in irin kaka ne dama war haka wani ya yi bishiye shi a gona ya samu waɗansu kararuwa ya ɗanyi rami da itace da komai ya ɗanyi mandash ya ɗanyi banda ya soya wani kaso ya gasa wani kaso ya ci ya ƙoshi to wannan ya halitta kuma in ya ci ya ƙoshi sai ya zuba sauran a cikin sarita shi an gane ko na'am fa in istaghna anha tarahaha idan ya wadatu da wannan nama ɗin yana cikin tafiya suka haɗu da wani mutumin kirki ya ce ya nake ganin ka da nama tsakuraman kaɗan ya ce kai dole ta muni ya ce wannan naman da ka gani wata tinkiya ce a can na gani ta mutu da kuma ina jin yunwa kala je in mutu shi yasa na yanke wannan kafar ka ta baya na ɗan jara kaina nema ya ce a to a bar kayanka amma dai ga kwaki ya ba shi kwace murhi guda to sai ya zubar da wannan soyayya saboda ya biya wada to wannan shi kwace ya halitta mutum ya ci shi ko da kana zaune a gida ya halitta ka ci amma shi kuma mushe bai halitta ka ci matukar akwai wani abinci shine fa in istaghna anha idan ya wadatu daga wannan nama na mushi to qaraha sai ya zubar da shi na'am wala ba'asa bilintifa'i bijirjiha idza dubiga malam yace wala ba'asa bilintifa'i bijirjiha babu laifi da yin amfani da fatar mushi idza dubiga idan aka jeme ta ba laifi mutum zai iya sawa a mashi buzu wanda zai raka cin abinci a kan shi ya ce wa matar shi ya ce kai saboda ina baki ba a raka bashin huda mana tabarma wannan tabarma wannan kowa ma hawanta yake amma buzu da rafkeken tabji da katuwal da katuwal wannan hula da kuma a babban bukuru wannan aka aje muna hiba da tsoro to wannan babu laifi a samu wato a fatar mushi a mai buzun wannan dashi babu laifi an gane ko na'am wala yusalla alaihi wala yuba'u amma wala yusalla alaihi ba za a yi sallah ba ba za a yi ko qiyamul layl ba akan wannan bozu da aka yi shi da fatar mushi to wannan malikiya ce ta tafi akan wannan tsarin amma zance mafi inganci shine idan ya zamanto wannan dabba da ta mutu an ciro fatarta daga jikinta kuma aka jeme ta ya halitta a yi sallah a kanta haka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi akwai ɗalibinsa marwan wato marwan ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama marra bi shatin yajrunaha فقال ما هذا فقالوا إنها ميتة فقال هل استمتعتم بإيهابها wato wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya hoto yana yawo a cikin madina sai ya zo hucewa ta wajen waɗansu mutane suna jan wata tinkiya giri-giri suna janta ya ce kai wannan me ya same kuwa suka ce ai mushe ce zuwa za mu kai ta daji wanda Allah ce eh to ai da za ku yi amfani da abin da ya shafi fatar ta za ku iya yin amfani da ita sannan kuma manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin da yake cikin Abu Dawud da waɗansu daga cikin littattafai na sunna manzo Allah ya ce ayyuma yahabin dubiha faqad tahura wato dukkan fatar da aka jeme ta to la la yunzaru ila al-hayawan ba za a diba ba a jikin wata dabba aka ciro ta a jikin saniya ne a jikin tinkiya ne a jikin akuya ne inda an jeme ta ko da ta mushe ce ya tsarkaka to wani amma limamu malik ya ce ya tsarkaka a yi amfani da ita ba yana nufin ya tsarkaka ba a yi sallah a kanta an gane ko wannan saɓani ne na fahimta ba za a yi sallah a kai ba wala ba'u kuma ba za a sayar da ita ba
ولا بأس بالصلاة على جلود السباع
ala juludi سباع yawwa إذا ذكي- إذا ذكيت وبيعها malam ya ce to wala ba'sa bis salati ala juludi sibai babu laifi da yin sallah akan fatoti na namomin daji namomi na da- namomin daji a shigo gidanka a ce to wannan kaman hatar kaman hatar a, kura ka ce ba kamar bace ma ita ce Eh, ka ce lokacin da ka kaɗa ko sabon tarihi ka ce lokacin muna matasa da muka je mu daji na kaza a can na samo ta to shi ne yanzu nake sallah da ita ko a ce wannan kamar fatar zaki ka ce ba kamar bace ma ita ce lokacin nima ina zaki na muka haɗu da shi muka yi aron gama to shi ne da na yi aiki a kan shi shi ne na hudu fatar shi babu laifi ya ce amma iza zukiyat idan aka yanka wannan dabbar wa bai'iha kuma kanan babu laifi a sayar da ita wato babu laifi idan ya zama to shi wannan zaki din da ya kama yanka shi da kai yana gani ya ka kwantar shi ka yanka shi kai kashin shi to ba laifi idan ka fidda fatar shi daga jikin shi ka je mai ta babu laifi ka yi sallah a kanta babu laifi ka sai dama wani Mm.
وينتفع بصوت الميتة وشرعها Mm.
وشعرها wayun tafa'o bi sufil maita malam ya ce ana yin amfani wato da tattafsan gashi na mushe wa sha'ariha da kuma gashi wanda yake kakkausa wa mayun za'u min hafil hayati da kuma dukkan abin da aka ciro daga jikin wannan dabbar a halin rayuwarta na'am وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها Malam ya ce wa habbu ilaina, abinda shi ne mafi soyuwa zuwa gare mu mu malikawa shi ne an yi husala, a wanke wannan abin da za a ciro daga jikin mushe kafin a yi amfani da shi. Wannan shi ne abin da ya fi soyuwa zuwa gare mu. Amma ce walayun tafa'o biri shi ha, ba za a yi amfani da jawaska ba na mushe, wato idan aka ce jawaska shi ne irin na tsuntsaye. Mm, gashi na tsuntsaye shine ake ce da shi jawaska fatar wannan tasu Mm, gashin wannan nasu irin wanda zaka ciro wannan shine rish to ba za a yi amfani da shi ba wala bi qarniha hakanan kuma ba za a yi amfani ba da abin da ya shafi kaho na mushi in dai kahon na mushi ne ba na wata dabba bace wanda aka yanka ba za a yi amfani da shi ba وأدلافها wa azlafiha hakanan kuma abin da ya shafi kohotanta kohatan mushe ba za a yi amfani da shi ba amma ya halitta kohatan dabbar da aka yanka ta yanka na shari'a ya halitta kuma inda ana cin namanta ya halitta ya amfani da da kohotanta wa an yabiha hakanan kuma wato ya hal bai- ba za a yi amfani ba da hauraye na mushi hauraye na mushi shi ma ba za a yi amfani da shi ba وكره الانتفاع بأنياب الفيل Mm. malam ya ce wa kuri halin tifa'u an karhanta yin amfani bi an yabil fili da haurayen giwa Kashi- wannan wato haƙora hirori na giwa makaruhi na a yi amfani da su Mm.
كل شيء من الخنزير حرام Mm, wa kullu shay'in min al-khinzir haramun dukkan komai daga jikin alade in dai na alade ne to haramu ne yin amfani da shi naman shi ne haramu ne cin shi kitsan shi ne haramu ne yin mai da kitsan shi kashin shi ne haramu ne yin bargo da kashin shi fatar shi ce haramu ne wato yin amfani da fatar shi وقرئ الخصام في الانتفاع بشع- بشعرها- بشعره malam ya ce hakika malamai sun yi rangwame cikin yin amfani da gashi na alade wato ba laifi za a iya yin wato waɗansu abubuwa wanda shari'a ta musulunci ta yadda da su wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika